الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر إجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci yau 20 daidai ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda zo daidai da 21 ga watan hudu 2022 gregorian calendar kamar da muka saba ta mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin halin 'yan aljanna da ayyukansu da shiryen da allah maɗaukakin sarki ya ba su a dalilin imaninsu da irin ni'imomin da ya tara da musu a gidan aljanna da yadda suke karban wannan ni'ima ta hanyar tasbihi da godewa Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki sai sake dawowa wato kenan yake ba mu labarin wato kenan halin dan adam da kuma kididdiga ni'imansa da ya mana inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim walau yu'ajjilillahu lin-nasi sharra da a ce Allah maɗaukakin sarki zai gaggauta sharri ma mutane isti'jalhum bil khairi irin yadda suke gaggawan alkhairi zai same su la kulli ilayhim ajalun wallahi da ajalin su an riga an hukunta shi ya kare da ajalin su ya riga ya kare yadda mutane suke fata fata Allah Allah alkhairi zai same su to sai suka yi addu'a ta sharri da a ce yadda Allah ke gaggawan turo musu alkhairin to in sun addu'an sharri ita ma za a gaggawa da turo da gaggawa to da mutane sun mutu tuntuni shine abin da wannan ayan take ne law ya'jalallahu lin-nasi sharra da a ce Allah zai gaggauta sharri wa mutane lokacin da suke roƙon sharrin kenan isti'jalahum bil khair irin yadda suke gaggawan neman alkhairi ya zo ya same su wallahi la kuda ilaihim ajaluhum ta ajalinsu ya zo wato kenan ya kare tuntuli da an riga an hukunta su an yi musu hukunci wannan aya wasu malamai suka ce ta sauka akan kafirai ne sau da su ne suke yin irin waɗannan addu'a musamman ma kafiran makka waɗanda alkur'ani ya sauka a lokacinsu idan sun karban gaskiya an yi musu bayani an yi musu bayani sai su ya Allah in kana haza huwal haka ko min indika ya Allah wannan alkur'ani in dai shine gaskiyar da yazo daga gare ka famdir alaina hijaratan min as-samai Allah kamar da ruwan tsakon kwanin azaba daga sama ba za mu karba ba a wuce na bi azabin alim ko kuma Allah ka zo mana da azaba wadda take mai radadi to lokacin da suka yi wannan da a ce Allah yana gaggawan ansawa irin yadda yake gaggawan ansa addu'a da alheri to sai ya sako din ai to da an riga an gama lamari shine abin da wannan ayan wato kenan take karantar da mu kenan dan adam yana yi wa kansa addu'ar sharri kawai da yake wa kansa addu'an alkhairi kuma Allah madaukakin sarki baya gaggauta baya gaggautawa wajen ansa wato kenan sharri baya gaggawa wajen ansa wato kenan sharri kuma wasu malamai suka ce a'a hukuncin wannan aya fa bai tsaya akan kafiran makka ba ya kunshi kowa da kowa don haka tana magana akan dan adam ne lokacin da yake wa kansa addu'ar sharri ko yake wa dan uwansa addu'ar sharri ko yake wa ɗansa addu'ar sharri mace tana zagin ɗanta tana ce ɗan banza tsinanne kenan kaga tana wargaza lamarinsa ko kuma mutum yana tsine wa ɗansa na cikinsa ko yana tsine wa motarsa ko yana tsine wa dabbarsa ko yana tsine wa wani al'amari da ya shafi nasa yana wa kansa mummuniyar addu'a akan abin da ya shafe shi ko ya shafi wani dan uwansa to irin waɗannan addu'o'i Allah madaukakin sarki baya gaggawar ansa ta don da yana gaggawar ansa ta to da fa matsala ta riga ta abin mutum ya tsina da ɗansa ko ya zagi ɗansa ko wani abin nan to da wuri wuri sai ka ga wato kenan an ansa kuma ɗan ya lalace amma sai Allah yakan yi jinkiri saboda wala Allah mutum zai yi nadama kuma ya janye to dama ba a ansa ta ba mun bayyana wannan la Allah mutum zai canja ra'ayi ya ga cewa abin da ya faɗan ba haka bane ya dawo ya addu'a alkhairi to sai a karba alkhairi wannan kuma dama ba a riga an lalata shi ba saboda haka wannan shine abin da ayan take karantar da mu sannan kuma tana nuna mana cewa ana fa ansawan kuma domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala ala auladikum la tuwafiquna sa'atan yace kar ku yi wa kanku addu'a ko a yayayanku ko a dukiyoyinku kar a je ku yi wata muwafaqar wata sa'ar da duk mai roko in yi roko za a ansa in aka yi rashin sa'a sai kai addu'ar a daidai wannan lokacin ko sai a ansa da yan ansa kuma kaga wato kenan matsala ta faru kenan ko saboda haka ba a san haka duk da cewa ana jinkirtawa ba a gaggawa ansawa amma fa wani lokacin an yi mawafaka ana ansawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana discouraging irin wannan din baya abin nan wata rana an tafi wani yaki da ake kiransa gazatu buwatin sai zama da kancewa saboda karancin dabbobi sahabbai za ka samu mutum biyar a kan raƙumi ɗaya ko mutum shida wani lokaci har bakwai kai ka hau daga nan zuwa dirwari sai ka sauka sai wani ya hau daga nan zuwa wura ɓundu sai ya sauka sai wani ya hau daga nan kafin a isa daga wadda dai ton ɗinka ya sake dawowa sauran suna tafiya a kafa za a samu mutum ɗaya da zai hau to wani mutum da aka zo daidai ton ɗinsa da ya hau ya yi tafiya misali kamar daga nan zuwa daga wadda ko ton din sai iso sun da mutum biyar a gabansa shine na shida ya hau kenan sai ga raƙon baya sauri wannan akwai dan banzan la'anan na raƙon kar da ke da ke shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ne yake tsine wa dabbar sa sai ce ana ya rasulullah kun san su ba munafurci ana ya rasulullah sai ce to akirha shi ke na saukaka rabu da ita ba za mu tafi da la'ancacciyar dabba ba yanzu kaga an fasa kowa ya rasa kenan ko sauraka kenan a wani riwaya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam to an ansa yanzu wannan dabban ta zama la'ancacciya ce don haka ba za a je da ita sai ka sauka mu tafi da kafa to kaga akan wata kenan abin din sa kenan to haka ne in kana in kai addu'a mummuniya a danka yana iya ansa sai ka ga dan ya galgalce ta ya lalace a motar ka kai wani akwai tsinanniyar mota wallahi jiya ma ta ci min dubu kaza kuma wai tsinanniya ce kuma fa motar sa ce to kaga in Allah anan ta zo ta same ta da yawa sai kaga wato kenan sai ta kai shi inda ba a tsammani saboda haka Allah madaukakin sarki baya son mutane su yi addu'a ta sharri domin inda yana gaggauta gaggauta ansawa to fada matsala za ta riga ta faru yanzu wannan suka ce Allahumma in kana hadahu al-haqqa min indika famdir alaina hijaratan min as-samai aw tina bi azabin alim kai kaga da an asa tuntun da an riga an rusa su gaba ɗayan su to haka ne yake da haka Allah sai ya ce wa nazarar ladina ko fa nazarar ladina la yarjuna liqa'ana sai mu bar wa'anda ba sa wato kenan kauna ko fatar saduwa da mufitu yanihim ya mahun a cikin wato kenan dagawa su suna cikin baganiya mutum an ce kar yayi addu'a mummuniya a kansa ko a ƴaƴansa ko a dabbarsa ko a matarsa ko a mijinta kar a yi shi kenan sai mutum ya yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to sai ya ɗauke su a matsayin wanda ba su kauna haduwa da Allah maɗaukakin sarki tunda bai kamata su yi wannan addu'a ba sun yi kashe ta zai saboda haka Allah madaukakin sarki ce sai mu kyale su a cikin dimuwar su kawai suna taba ganiya suna ta taba ganiya suna taba ganiya su wai ma'anan wannan shine Allah sai ya jinkirta ya bar su ta shirye ta tasu ba dai aikin su tsinuwa bane aikin su la'anta bane aikin sa kyale sai shirye ta su sai shirye ta su har ya zuwa lokacin da za su yi nadama wato kenan su janye sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gyara musu lamarin su ko kuma har su kai ƙarshen da za su yi mummuna addu'a a daidai lokacin da za a ansa ta sai kuma hasara wata kenan ta gaba ta dungurungu sai ta zo ta samu to mu je وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله بارك فيك تلك وإذا مس الإنسان الضر idan cuta ta samu dan adam dan adam sai matsala ta same shi ta cuta cutar nan ko ta rashin lafiya ko ta talauci ko kunci ko aka masha ka kimsa shi a cikin kurkuku ko kuma ya zaute shiga wata duniya wanda bai san ma inda yake ba bai san halin kakani kai ba ko kuma aka yi masa sharri akan abin da ba halinsa bane ba ɗabi'arsa bane kuma sharrin ya kama shi da sauransu ya shiga halin kakani kai da ana sai ka ga dan adam yana addu'a yana kiran mu lejan bihi ko da a kwance yake ba zai iya tashi ba yana kwance akan hakarkarin sa zai addu'a Allah madaukakin sarki kaza Allah madaukakin sarki kaza zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan dabi'a ce ta dan adam au ka'ida ko kuma a zaune yana zaune yanzu ba zai iya tashi ba amma dai yana da ne Allah zai ta kira Allah zai ta gayawa Allah zai ta gayawa au ka'iman ko kuma a'a rashin lafiyar nasa ya kai zai iya tashi a tsaye ko to Allah dai zai ta kira Allah zai ta kira har Allah madaukakin sarki ya yayi masa wannan kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi stages guda uku sai stage da yafi kowanne muni shine a ce ka kai matsayin da sai dai a kwantar a tayar kana kwance shine da ana lejan biki din kenan a wancan lokacin ma yana kwancen Allah yake kira Allah ka yaye mu Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza ya sallama ya miƙa wuya to in ga har yana tashi ya zauna ko a daga shi din ya danna amma dai sai an daga shi to jiki ya dan fara kyau an da samu sauki ko ko ga har zai iya tashi yana dogara yana dan tafiya ya jike ya jika shi sauki da to Allah da yayi mana to duk a cikin wannan stage din dan adam yakan koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ma kashafna anhu durra aw durrahu lokacin da muka yaye masa wannan damuwar da yake cikin ta in kurkuku na ka sake shi in sharri ya aka gano Allah ya taimake shi aka gano cewa sharri aka masa in rashin lafiya ne sauki ya samu daga cikin ɗabi'ar ɗan adam shine marra ka allam yad'una sai kaga ya tafi ya ci gaba da abin da ya saba yi da na rashin kirki kaman kai ka ce bai taba addu'a yake raye mu ba ila durrin masa zuwa ga wani wata matsala ta shafe shi duk wani matsalolin da safe kan duka manta su yanzu kuma ka dawo ko yanzu kuma ka dawo to wannan shine shine wato kenan dabi'a ta dan adam dabi'a ta dan adam kadhalika zayyana lil musrifina lil musrifina ma kanu ya'maluna Allah madaukakin sarki ce kamar haka muke kawata wa mutane masu barna abinda suke yi sai su tsammanin abinda suke mai kyau ne alhali kuma ashe ba wato kenan mai kyau bane wannan aya wasu malamai suka ce ta sauka akan wani mutum da ake kiransa Huzaifatu bin al-Mugira al-Mushrik asalin sa mushriki ne yana cikin halin kakani kai wato kenan yana roƙon Allah madaukakin sarki da sauransu wasu kuma suka ce a'a in ma shine sababin nuzul to hukuncin sa fa ba zai tsaya a kansa ba zai ja ba sa kan kowane dan adam domin dan adam kowane yana da irin wannan lokacin da yake cikin halin kakani kai za ka gansha cikin halin abin nan amma da zaran ya tsallake ko ya zama gwamna ko ya zama wani kansila ko ya zama wani mai martaba sai daga mutanensa na dama sun zama tsakaninsa da shi bai bai sannan halinsa sai ya canja ɗabi'unsa sai ya canja da kuma wani matsayin Allah yake addu'a ya bashi Allah madaukakin sarki yake roƙo Allah ba shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya zama ya shuɗe sai ya zo yana abin da Allah baya so kamar da can ba a gurin Allah ya roƙi wannan abin ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu da yake ganin misali yanzu dan karuna ba addu'an annabi Musa alaihi salatu wasallam ya roƙa ba Allah madaukaki sarki ba shi arziki ba daga bafa sai zo nuna kamar yafi karfin Musa alaihi salatu wasallam ko mun karanta wannan han amina ne ya suna wannan mutumin sa'alabatul sa'alabatul kushaini abu sa'alabata ba kushaini ba dai sa'alabata din shi ma addu'an annabi sallallahu alaihi wasallama ne yayi kudi yayi dukiya sai ya manta da Allah madaukakin sarki ya manta da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana zuwa masallaci sau biyu har ya dawo sai ran juma'a har aka dame shi aka rasa har ya zo kuma ya hana zakka da dai sauransu marraka Allah ya da'una to wannan ɗabi'a ce wato kenan ta dan adam bata tsaya akan wannan bawan Allah shi shi kadai ba ko yawwa da haka sai kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya rika fahimtar abin da yake shine daidai saboda ai shine mai kudi duk abin da fada za a yarda sai ga kaman daidai ne amma kuma rudi ne to mu je malam ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله بارك فيك ذلك ولقد ده حقيقة أهلكنا القرون من قبلكم ai kafin ko mutanen maka ku zo ku ai mun halaka wa'insu karni karni daban-daban karnin adawa ya wuce karnin samudawa ya wuce karnin waye ya wuce kwamfan tubba'i ya wuce ashabin rasu ya wuce bi irin muɗaɗɗala sun wuce da sauran tubba'i sun wuce kowa da yawa amma halaka su da muka yi lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci a lokacin da suka yi zalunci a lokacin muka halaka su bari ka irin zaluncin nasu wadatun rusulun bilbayyinati manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananu akan bayanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so amma a matsalar shi ne wa makanu liyuminu ba su kasance za su yi imani ba ba su kasance sun yi imani da abin da aka aiko musu ba an aiko musu gaskiya an yi bayani dalla-dalla amma ba su yadda ba to yau babu su babu dalilin su sadaka mutanen maka ya kamata ku nazari akan wata kenan halin da kuke ciki kazalika kaman haka fa yanda muka halaka wayancan na jin zirgamar mujirmi na wallah haka muke sakantawa mutane wanda suke masu laifi duk mutane wanda suke mujirmai masu kin bin gaskiya kamar yadda muka yi wa'ancan haka za a yi musu wannan kuma abu ne wanda kamata a ce dan adam yana daukan darasi duk abin da yake faruwa a tarihi darasi yake baka ba lalle yanzu mutanen maka ma ina suke wancan ne da ake magana su din babu su su din ma babu na bayan su ma babu su na bayan bayan su ma babu su ko yawa saboda haka yanzu mu ne a ban kasa ba mu dan lokaci kada mu za ka dai mu kallon samu shikenan kowa ya tafi to wayannan da suke tafiyan nan kana tsammanin wato kenan sun tafi kenan shi gidan magana ta mutu don da mutum ya mutu shi an binne shi a kasa shikenan kawai an gaba komai da kawai babu wani abu walau anna idza mitna turikna la kana mutrahatu kullu hayy da a ce dai in mun mutu shikenan an shafe labari ba wata sauran matsala kuma ai wallahi da mutuwa ta zama hutu a kowane a kowane mai rai walakinna idza mitna bu'ithna sai dai idan mun mutu din ai tashi mu za a yi nan gaba wa nus'al indaha an kulli shay kuma za a tambaye mu kan komai bayan an tashe mu akwai kuma hisabi ya kamata mutum ya yi nazarin wannan kare zama wato kenan ya rudu rayuwar duniya summa summa ja'alnakum
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله مدوكاكين sarki da thumma sannan kuma bayan wannan bayan mun halaka su bayan babu su a duniya ko din ja'alnakum khala'ifa sai muka sanya ku kune halifai ina iyayenmu sun tafi ina kakanninmu sun tafi ina waye waye sun tafi yanzu waye kalifai a ban kasa yanzu mu ne Allah madaukakin sarki yanzu ya sa mu ne kalifai mu ne zamu zo mu yi karatu mu ne zamu mu saurari karatu mu ne zamu yi kasuwanci mu ne zamu yi noma mu ne zamu yi karatun boko mu ne zamu yi karatun hadi mu ne zamu komai da komai yanzu a ban kasa yanzu mu ne kalaifa fil ardi ko amma sai ya ce yayi hakan nan fa bayan sun ya sa ku kalifai bin ba'adihim bayan su linan zura don mu tsokaci za mu kuma a baku damar ku kowa Allah madaukakin sarki yana bashi damarsa za mu tsokace kaifa ta amalu da ko kuma ya za ku yi ko kuma ya za ku taka taku wancan kai sun taka tasu rawar ko kuma an ganta haka ne yanzu wutsiyar bera tana hannunku za ku iya rike ta ko za ku bari ta tsinke in kun rike ta a tafa muku in kun bari ta tsinke shikenan sai a ja beri kuwa kasan babu abin da dan firamare ya wasa ka rinka ce masa beri kuwa eh ta ce masa beri kuwa to saboda haka yanzu ton ɗinmu ne mu ne muke da rai a ban ƙasa mu ne muke da damar yanzu mu gyara kuma ba za mu bari cewa har sai a ƙarshen rayuwa ba ba a fafan gobara ranar tafiya ko in ba ka ban ƙasa kifi sai ya dace in kuma ta nono ne in ka zuba nono ba zai shawo nono amma in ka fafe da wuri ka gyara ka za ruwa ya sati ka zubar ka sa ruwa ya wanke sai zama babu komai idan da ka zo ka zuba kifinka a cikin gora babu abin da zai same shi ko nonon ka ka zuba a cikin gora babu abin da sai ya sace ka sha kayan ka babu matsala to mu je wa idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadha aw badilu قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عسيت ربي عذاب يوم عظيم Allah madaukakin sarki ce wai za tu tula alaihim ayatuna duk lokacin da aka zo aka karanta musu ayoyinmu ayoyinmu nan kuma za ka gansu akwai hujjoji bayyanatin wanda suke bayyananu a ciki ayan alkurani ana karanta ta dalla dalla take komai za a musu bayani karara amma me yake faruwa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba su tsammanin kyakkyawan alkhairi a ranar lahira ba su ma fatan su mutu su haɗu da Allah maɗaukakin sarki don ba su san ma me a can din ba sai su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita bi qur'anin gaira haza yanzu in kana son mu imani da kai to ka kawo mana wannan alqur'anin ba wannan ba wannan alqur'anin kan bihi ba domin wannan alqur'ani ya gaya mana bakar magana wannan alqur'ani ya zagi allolinmu wannan alqur'ani ya kawo matsala kaza ya kawo matsala kaza don haka ita bi qur'anin gaira haza in dai kana son zaman lafiya kai ma ka je ka kawo ni qur'anin mana ba amma ba wannan ba ba za mu yarda da wannan ba so da haka abinda za su faɗa kenan na ce a ai ba zai yiwu ba sai su ce to au to sai su ce musu to badilhu to ka canja ka canja abubuwan da suke ciki sun yi tsauri rayuwa ba za ta tafi akan haka ba saboda haka dole ne sai ka sassauta amma ka zo ka daga hankalin mutane ba zai yiwu ba don haka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi da yanzu zabi biyu idan yana so mutanensa su bi shi sai ya kawo wani ƙur'anin wannan ƙur'ani ya yi tsauri ba zai yi ba ajiye shi a gefe saboda mutane su bi shi kenan ko sai je kawo wani sabon alƙur'ani in ba ka za abu ba saboda yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam karantar wanda yake yi dan mutane su bi shi yake yi yanzu abu da farko da zai fara tunan to ina zan samu wani alƙur'anin kuma ko ba haka ba yawwa saboda haka sau da yawa malamai sukan fitinu da mabiya a lokacin da malami yake karatu mai biya su ta ziga shi su ta kamba mashi su ta bura sai ya tsammanin kawai ya tafi wallahi sai sun kai mutum su baro su kuma crowd matsalar su shine rana daya in sun dare a ginnin ka shikenan ko sau da haka shi yasa kullum mutum ya tsaya a iyaka abin da zai iya tabbata a kansa da mutane ba mutane mutane sun yarda mutane ba su yarda ba ya zama yana da concrete dalili akan abin da yake faɗa da talauci yana nan da ɗaukaka yana nan da kuɗi yana nan da mulki yana nan da mutane yana nan ba mutane yana nan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ko ya kawo wani alkur'ani ko kuma ya canja abin da yake ciki sai suka ce masa au baddilhu ko kuma ka canja wannan da wannan wannan aya kaga ta bata yi dadi ba wannan canja wannan to ka sa wata a gurin wannan canja wannan sa wata a gurin wannan shine abin da wato kenan suka suke so annabi sallallahu alaihi wa sallama wato kenan yi musu ibnu jarir at-tabari yake cewa sun tambaye shi wato kenan ya canja abin da ake kira alwa'adu a alqur'ani ya koma wa'idu shi kuma wa'idu ya koma wa'adu duk inda aka ce babashirhum bi azabin alim akan wannan matsalar sai dai ce to babashirhum bil jannati shikenan kaga sai su ci gaba kayan su kenan ko duk abinda aka kawo na na na na zargin su ko na na azaba ko na wani narko ko menene a canja shi in ya ga dama idan wa'adin ne ma abinda ba su dauke shi komai a bakin komai ba to shikenan sai mai da shi wa'id dinsa ina fata mun gane akwai inda alkur'ani yake bayani da kaushi cewa za a yi azaba ko za a yi kaza za a yi kaza to duk irin wannan ya share su ai yahuda a wannan zamanin sun taba magana cewa abin cikin alkur'ani a cire ayoyin jihadi sun yi wannan kwallo kwallo dan da ba zai yiwu bane to su ma kafin yahudawan yin wannan zamanin su magana haka na mutanen maka suka ce duk inda aya ta yi tsauri a cire tsaurin a sa musu abin nan ko wal halal haraman wal haram halalan duk abinda qur'ani yace haram ne ai kaga qur'ani ya harta shan giya ko to su suna shan giya ba to ya dawo mai da ita halal qur'ani yace zina halal haram ne ko to ya dawo mai da ita haram halal shan giya kaza in ya ga dama in akwai wasu abubuwa wanda ba su damu da shi ba shi sai ya dauke shi mai da shi haram din wani wanda ko an mai da shi haram ba zai daga musu hankali ba sai a mai da shi wato kenan haram mun gane wannan to haka ne ibnu jarir at-tabari yace shine ma'anan wannan ati bi qur'anin gairahu au badilhu ko dai ka kawo sabon alqur'ani ko kuma wato kenan wato kenan ka canja shi sannan malamai suka ce ko kuma a'a sa'aluhu an yaskida ma fil qur'ani min aibi alihatihim duk abubuwan da alqur'ani ya soki allolinsu da gumakansu to a zare wannan a zare wannan ko sannan kuma wa tasbihi alamihim da inda aka wawaitar da su aka nuna abinda suke wawauta ne qur'ani ya soki bautar gunki ya soki gunkin to su kuma gunkin su ne allolin su dan me ai karshen cin mutunci kenan ka taba allan mutum ta haka kawai duk wani abin da ya shafi gunki a canja a bar su allolin su a matsayin alloli duk abin da aka yi magana aka wawaitar da su aka nuna cewa ba su da hankali ذلك بأنهم قوم لا يأكلون وقوم لا يفقهون da sauransu ko da mamali haula alqawmi la yakaduna yafqahuna hadithan magana ma wannan ba su iya fahimtar ta da sauransu kaga ana wawitar da kokarin sa nan su ba su da fahimta to da haka a cire wannan idan an cire wannan to shi ne sai a zauna wato kenan lafiya ko kuma yake cewa sa'aluhu sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam isqata ma fihi min dhikril ba'thi wan nushuri duk ayan da ta yi magana akan za a yi tashin alkiyama to a goge ta ko kuma ta ce za a tashi a cikin kabari a goge ta sau da su babu abin da ke daga musu hankali kamar maganar tashin alkiyama nan sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya share ta in ya share wannan ya bar sauran abin da ke ciki kaga an samu wata kenan tabdil kenan ta haka da bambancin wayannan abubuwa guda biyu suka ce iti bi qur'anin gairahu aw badilhu in sabon alqur'ani za a kawo wannan gaba ɗaya za a dauke shi a ji a ajiye shi a kawo wani kidan ko in kuma tabdil ne wasu abubuwa a ciki za a ciccire a ciccire a ciccire a ciccire shikenan sai a abin nan ai sun taba zuwa suka ce suka suka same shi suka ce to Allah saka suka same shi suka ce ya Muhammadu kai Allah ka kace kwaya ɗaya ne tal eh haka ne don muna da alloli ɗaruruwa don haka ƙarin Allah ɗaya ba zai zama wani matsala ba ka yadda kawai yanzu mu zo mu haɗu mu mun yadda da Allah ka kai baka yadda da allolinmu sa tare mu bauta naka mu ma mu je bauta wa namu aka ce a ka biya musu ya ayyuhal kafirun la abudu mata abudu wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abudu ni ba zan bauta abin da kuke bauta ba ko ba za ku bauta abin da kuke ba zan taba bauta abin da kuke bauta kawai da ba za ku taba bauta abin da ni nake bauta da haka dinin ku naku anan Allah madaukakin sarki bai bashi kofar sassauci ba so da haka kuma wannan gure ma haka nan Allah madaukakin sarki bai bashi sassauci ba duk malamin da Allah ya jarrabe shi da wa'azi jama'a suka ca a kansa duniya ta karbi wa'azinsa to dole ne ya la'akari kar ya rudu da biyan menene yuyudin mabiya sau da yawa haka ta kan faru sai ya zama to in ya karkata nan gurin to mabiya za su yi na haka don haka sai ga malami dole sai ya haƙura wai yana bin crowd kaga bai yi ba bai yi ba saboda abin da aka san mutum da shi shine tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki fahimtar da shi ma dama iyaka fahimtarsa shine wato kenan gaskiya ba zai dan ya burge mutane ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ya gaya musu kul ka gaya musu ya Muhammad ni dai wallahi ma ya kunu li an ubadilu min tilka nafsi ba zai yi ni in canja qur'ani da kaina ba in canja da kaina a'a ba zan canja ba ba zai iya yiwuwa ba yanda nake akan nan mu tafi a haka in kun ga dama in ba za ku zo ba ku je tafiyar ku ni ma wato kenan in je tafiya ta lakum dinukum waliya din amma da sanin za mu sani wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin da mu da ku za mu gane wane ne yake kan huda ko yace wa inna sai yace la ala hudan aw iyyakum sai yace la ala aw fi ai fi dalalin mubin kaga taksim mai kyau kenan don haka za ku gane cewa mu ne muke kan gaskiya kuma za ku gane cewa ku ne wato kenan kuke abin nan amma ni ba zai yi wato kenan in canja wannan alkur'anin min tilka nafsi ta bangaren kaina ba idan kun ga wani canji a cikin alkur'ani Allah ne ya canja da kansa domin Allah madaukakin sarki yake cewa ma nan sak min ayatin aw nunsi aw nunsiha nati bi khairin min mithliha duk lokacin da muka soke wata aya ko muka sa aka manta ta to shikenan za mu kawo da tafi ta alkhairi ko kuma alal akal za mu kawo da take misalinta don haka amma ba muhammadu ba mun gane wannan na haka ma yakunu li ana an ubadilahu min tilqa'i nafsi wasu malamai sukan kafa hujja da wannan ayar cewa kenan ashe magana da ake cewa sunna tana soke hadisi tana soke qur'ani ba zai yiwu ba kenan na fara mu fahimci wannan malaman alkur'ani masu ilimin nasik wal mansuk suka ce kalamullahi yansu ku kalamullah haka ne Allah madaukakin sarki yakan kawo wata aya ta soke wata aya a ce wannan ayan ga yanda take amma ga wata aya ta zo ta sassauta hukuncinta ko ko ta shafe hukuncinta kai ne ce mana sagmin ayatin audin sanat bi khairin minha aw mithlaha to hadisi zai iya sassauta hukuncin wata aya malamin tafsir suka ce zai iya yiwa sun ba da misalai da daman gaske to wa'in sai suka ce ba zai taɓa yiwa ba sau da aiga wannan gul ma ya kuni li an ubadilu min tilqa'i nafsi hadisi ko maganan waye maganan annabi ne to duk da haka da malaman da suka yi takiki suka ce wani magana tana da rauni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ko a hadisi ya magana ko a aya ya magana ma yan diku anil hawa in huwa illa wahyu dama wannan da aka ce masa ka ce musu ba zai dace in canja alkur'ani min tilqa'i nafsi ba an sane akan maganar su cewa a canja alkur'anin ko a cire abin da su ba su a sa abin nan annabi sallallahu alaihi ba zai hakan ba amma idan annabi sallallahu alaihi ya kawo ta magana daban wanda ta da ƙara bayani akan wata aya ko ta sassauta wani hukunci sitil wannan magana daga gurin Allah madaukakin sarki ne mun gane wannan sadaka kace kenan still suna nan abin da ya fi rinjaye shine cewa ana iya samun nasku daga hadisi zuwa wato kenan aya amma dai nadir ne wato kenan ba shi da yawa mun gane ta aka gaya musu ya Muhammad ina tabi illa ma yuha ilayhi ni fa wallahi ba na bin komai sai abin da aka mun wahayi sai abin da aka mun wahayi abin da Allah madaukakin sarki ce ne faɗa shine zan faɗa shine zan faɗa inni akahu kuma ni ina jiya tsoron in asaitu rabbi in har na kuskura na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar babbar rana babbar rana tana nan tafe kaga Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'da al-aqawili la kazna minhu bil yamin thumma laqadana minhu al-watin annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗan komai sai abinda Allah ya sashi inda zai kuskura ya faɗi wani abu ba Allah ne ya ce ba kuma ya ce Allah ne madaukakin sarki ya ce to ga hukuncin da Allah madaukakin sarki ya laƙada na milhul wati sai mu yanka wasu laka ko yawwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayu duk abin da kaji ya faɗa to wato kenan wahayi ne daga gurin Allah madaukakin sarki ta waje Allah rahman قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون الله مدوكاkin sarki yace ka gaya musu ya Muhammad akan wannan maganar da kuka ce wai a kawo muku wani sabon alkur'ani wannan bai yi ba ko kuma in dole sai wannan to a cire abu kaza a cire abu kaza a cire abu kaza ko yawwa aw baddil ko a canja musu Allah ce kullahun ka gaya musu ya Muhammad law sha Allah na rantse da Allah da Allah ya ga dama ma talautuhu alaikum la da ban karanta muku wannan alqur'anin ba ni fa ba a bakin komai nake ba haka kawai Allah ya zaɓe ni ya ce min zo ka je ka karanta musu alkur'ani da Allah ya gana ba a ni zai bayar ba sai bara wanda ya gana amma ya gana ma ya bani shi yasa nake karanta muku haka ne wala adrakun bi da ban tsaya ina karantar da ku qur'ani ba yanzu ina ta muku bayani Allah ya ce kaza ina da inda Allah ya bada kokin sarki ba ni ya so ba da haka ba za ta faru ba tunda kuka ga nazo ina ga muku wallahi Allah ne ya aiko ni tunda kuka nazo ina karanta muku shi wallahi Allah ne ya aiko ni me yasa ba za ku yi nazari ba fa gallabi su fikum umran min qabli kafin da zo muku wayan ai na tana cikin ku shekara da shekaru na taba ce muku Allah ya aiko ni shekara nawa annabi sallallahu alaihi wasallam zana a cikin su shekara 40 bai taba ce musu Allah ya ce ba kuma su shaida ne akan wannan bai taba faɗan ba bai taba kuma yi musu ƙarya ba sun shaida akan wannan kuma bai taba cin amana ba kuma bai taba shiga cikin sharholiya ba bai taba shiga cikin sharholiya ba ko a jahiliya ko a jahiliya sau ɗaya ne aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara zai je wurin biki da daddare wurin biki irin hayaniyar da ake na biki yana zuwa gurin sai ya hau da kali sai bacci sai da safe babu abin da ya gani na bikin wannan fa zamanin jahiliya ne da haka sai da ya tashi sai ce to irin wannan guri bai dace da ni ba zan ƙara zuwa ba ba zan ƙara ba wahayi babu komai amma wuqayatullahi kiyayewa ta Allah madaukakin sarki za a yi bikin aure ne ma ba wani abin nan ba ya ji shi wallahi yana zuwa da ya hau kan wani da kali sai bacci ba shi ya tashi ba sai da gari ya waye duk mutane sun baje an gama komai da komai bai san komai abin da ya faru ba don haka daga ma baya ba sha'awa irin wannan saboda haka ai na zauna a cikin ku shekara arba'in ban taɓa yin haka ba a cikin shekara arba'in din na shekara biyu na ƙarshen arba'in din kullum yana mafarke mafarke irin na annabci domin ya ce duk abin da na gani a mafarki sai na gaishe a uku duk abin da na gani a mafarki shekara biyu Allah maɗaukaki sarki da tadribinsa da wahayoyi na mafarki amma kuma duk abin da ya mafarki zai gaishe ya faru to yanzu na zo na ce muku Allah maɗaukakin sarki ya ce a karanta muku alkurani kuma yanzu kuna shakka da ni har yanzu afala ta giluna yalla ba ku hankalta ba ya kamata ku fara kwanci okay da ina yaro ina kan kuruciya ta ban yi wa Allah ƙarya ba sai a yanzu ne zan muku ƙarya bai kamata ba yanzu ai ban yi wa Allah ƙarya ba sai yanzu ne zan yi wa Allah ƙarya ku din ban muku ƙarya ba a Allah zan yi ƙarya a lokacin da Abu Sufyan suka je kasar Rum sarkin Rum Hirakal yasa aka kira su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rubuta wasiƙo ya aika a manya-manyan shugabanni da ta je Rum aka kira a ce a ji a kira Laraba sai aka muwafaka Abu Sufyan ya je aka kawo shugaba Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyin da ya yi masa ya zo yake fassara ma mutane yake cewa mutumin nan tunda na tambayi mutanen nan sun ce ya ce abu safiya na tambaye ka kace bai taba yin karya ba ya ce eh to ba tunda bai wa mutane karya ba wallahi zai wa Allah karya ba kuma na tabbatar muku cewa wallahi mulkin sa da addinin sa sai ya zo nan inda nake zaune din nan haka hirkal ya faɗa mun gane wannan ya ce ya kamata wato kinan ku hankalta to mu je malam
فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله ما دوكا كنت تكي فمن أظلم أي لا أحد أظلم باب wani mutum ɗaya da ya fi girman zalunci mimman iftara ala Allah kadiban sama da wanda ya kirkira wa Allah kayya shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake baku wannan labarin alqur'anin nan shi da kansa yake cewa wanda ya kuskure kirkira wa Allah ƙarya babu wanda ya fi shi girman zalunci ai fa man azlama ay la azlam la ahadun azlama babu wani mutum da ya fi girman zalunci sama da wanda ya wa Allah ƙarya shi annabi ya san da wannan kuma sannan ya wa Allah ƙarya kaga ba zai yi ba au ka zabi bi ayati ko kuma babu wanda ya fi girman zalunci sama da wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ni in na kirkira Allah ƙarya na ce Allah ne ya ce to ba wanda fi ni girman zalunci ni ba haka ne ba don haka ba ƙarya ne ba wani faɗa gaskiya ne ko kuma in kuka ƙaryata abin da Allah ya aiko ni da shi to babu wanda ya fi ku girman zalunci tunda kun kibin maganar Allah madaukakin sarki don haka yanzu ni da ku waye yake fi abin nan dole sai an samu ɗaya akan wannan ko sai an samu wato zalunci akan ɗaya mu sai dai idan kun bi abin da nake faɗa sai ta kore kuwa tunda dama ni abin da faɗa daga wurin Allah madaukakin sarki ne innahu lalle yanda lamarin yake la yuflihul mujrimuna wallahi masu laifi ba za su ba za su ba za su rabota ba ranar lahira duk wanda da ya sa ayyukan sabo a gabansa da kin gaskiya da wato kenan dogewa akan abin da bai dace ba wallahi ba zai ci nasara ba ranar lahira haka ma kuma a duniya din to mu ji Allah ramu ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون تبا الله مرحبا كنت يا أبو مبام العبارة وانا sai dawo cewa wa ya abu na min dunin lahi su mutanen makka da kewayenta nan wancan lokacin abin mamaki sai gashi suna bauta wani abu koma bayan allah maɗaukacin sarki kuma abinda suke bautawan ta yadda zai baka mamaki shine ma la ya tsoro hun wala yamhau abinda ba zai cutar da su ba ba zai amfane su ba a lokacin suna bautawa gumaka gumakan da su suke sassaka gunkin nan da hannunsu a jikin bishiya su sare bishiya su sare sare sassaka su yi hoton mutum sai zo su ajiye sai su kuma shine Allah su ko kuma su je su fafe dutse su fafe dutse su fafe dutse sai su fafe hoton mutum sai zo su ajiye sai sai shine Allah ko su je su nemo yumbu su kwaba su gyara su gyara su gyara sai su fitar da siffar mutum ko mace ko namiji sai su ce sai zo su ajiye su ce wannan shine Allah su irin abin da ba zai musu amfani ba ko saboda gajeren tunani an ce balaramin kauye ya je wata rana ya je ga wani babban allah su da suke bauta a gunki su yan yawa ta hau ta yi fitsari a kansa ya ce ilahun ya bulu sa'alabuna birasihi lakar kaba man ba ya bulu kai ya bulu ilahun ya bulu sa'alabuna birasihi ko lakar kaba man balad alaihi sa'alibu Allah guda yan yawa ta hau kansa ta yi fitsari ta kashi a duk mutumin da yana zanne yana je na gani kyanwa ta hau kansa ta yi fitsari ta kashi a ya ya tabi ya ta daga ba zai sake daukarsa a matsayin Allah ba kaga karancin tunani kawai ya duba ya gani nazari amr bin jamu ƴaƴansa da suka suka yi musulunta ya ki sai suka dauki Allah nasa sai suka je suka jefara rani ya zo zai bauta ya gaba Allah ina Allah na babu shi ya tafi yawo ya tafi yawo ya same shi a cikin bola ya ɗauko ya zo ya tubo tubo ya wanke shi gyara shi shafa masa mai aji bayan kwana biyu suka sake dauka suka je suka jefa ya dawo zai bauta ina Allah na babu Allah ya sake komawa ya je ɗauko ran na uku sai da suka bari kare ya mutu ya kwana ya ribe yana doyi da suka dauki gunkin nasa sai suka hada da karan suka daure tamam sai suka jefa yanzu ya zo bai ga Allah ba ai na zai samu Allah sa a bola ko sai da bola sai ga shi da gawar kare sun rungume juna sai ce kai wallahi na kai Allah kirki ne da ka taimake kanka da kanka Allah ba ruwa na da kai ba ruwa na da kai to ka gani kuma hatta su kafiran na jahiliya kafin ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam imrul qais bai faru da shi eh ba zai je shi lokacin da ubansa ya ce masa in na mutu ka ɗauko mun fansa banu asad sun kama ni sun kashe ni to kai ne za ka ɗauko mun fansa ya ce ya ce ya ce mai mene ya ce ba ya ce ya ce kafin wannan ɗin ya ce ya kore ni lokacin ina yaro ko da yi a ni sagiran wa hamala ni damahu kabiran ya kore ni ya walakanta ni lokacin ina ɗan yaro yanzu kuma ya ce in na girma in je na yaƙi in kawo masa fansansa da aka kashe shi in rama masa gayya ko la sahawal yau wala kamar gada yau kan ba za mu daina shan giya ba hankalin mu zai da jikin mu gobe kuma in da zan dauki fansan ba zan sha giya ba alawun kamrun wa gadan amrun to bayan ya gama wannan da ya girman da zai je dauko fansan uban nasa ya je bakin gunkin ya dauko kyauran da suke sakawa guda uku da ya kada ya kada ya kada ya ɗebo ya jawo sai ya gaba nasara ya sake mai ruwa ya sake kada ya dawo sai ya gaba nasara sai da ya sau uku ya ce abunkin laukana aboka kutila lama aktani na rantsa da Allah da ubanka aka kashe Allah ba za ka hana ni kace ba sa'a ba ya karye kyauran ya jebu gunkin ya kama hanyar sai ya tafi kuma aikin sa to kaga tunani dan kadan zai iya nuna musu ba haka ba to amma a lokacin ba su abin nan ba don haka Allah madaukakin sarki ke cewa waye abu duna min duni lahi ma la yafahum wala yadurru suna bautawa ko ma bayan Allah abin da ba zai amfane su ba ko ba zai cutar da su babu abin da za su musu na amfani gunki ba abin da zai musu ba zai taimaka musu ba ba zai wata kenan kawo musu matsala ba wa yaquluna sai kuma gashi sun zo suna cewa hawala shi fa na inda lahi wannan su ne wato kenan masu ceton mu a gurin Allah madaukakin sarki ranar lahira gunki su ne za su cece su su ne za su kai su zuwa gurin Allah madaukakin sarki dan haka sun dauki gwama kake nan kamar matsayin wasa'il ko su ne wasila wadda za su kai su zuwa ga Allah madaukakin sarki yadda suka dauka kenan wannan matsala tana da daure kai sosai a da zamanin jahiliya mutane sun dauki gumaka ne yanzu musulunci ya za ka mata ce mutane sun waye yanzu ko mutane suna daukar mutane yan uwansu kuma a wannan matsalar sai mutum ya ɗauki komai da komai nasa ya sa a wani mutum ya ce shi ne zai cece shi ne mai masa komai da komai alhali ko ba su haka da Allah maɗaukakin sarki ba musamman a cikin mutanen da irin wani ba karnin farko na mutanen kirki ya wuce karni na biyu ya wuce karni na uku yanzu karnin masu rikici ne akwai mutanen kirki akwai rikici da yawa mun gane wannan a daidai wannan lokacin ne zaka samu wannan ka dauke shi kamar matsayin Allah shine mai cetonka a gurin Allah maɗaukakin sarki to kaga ga to kenan akwai gyara a cikin abin nan idan su sun yi a zamanin jahiliya mu yanzu zamanin musulunci ya kamata ce ba haka ya kamata ba kullahum Allah madaukakin sarki ka ga musu ya Muhammad atanabiuna Allah bima la ya'lam yanzu ku ne za ku ga Allah abinda bai sani ba ko ku ce wani sun da su cece ku a wurin Allah to Allah din bai san cewa sun da su cece ku ba yanzu ku ne za ku ga musu cewa za su cece ku ya kamata a ce Allah ya ce muku wa'annan za su cece ku to shike ne za ta bata ceto ko amma ba ku yi haka da Allah madaukakin sarki ba ba ku yi haka da Allah madaukakin sarki ba saboda haka bai kamata ba dan haka babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko kuma wata kenan a cikin kasa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki gabarin wannan a ce wai wani ya zo dole ya karbi ceto a gurin Allah a dole yanzu misali alkali sai ya daure mutum sai gwamna ya auku a sake shi dole za a sake shi haka da kuma haka ba yawwa kansila ya kama mutum ya daure shi ciyaman ya ce a sake shi dole za a sake shi to za a yi wa Allah maɗaukakin sarki haka wani ya yi laifi Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da laifi shi ko mai ceton naku ya je ce dole a sake ka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba don haka duk wanda yake neman izza yake neman ɗaukaka to ya neme ta a gurin Allah madaukakin sarki don haka Allah ya tsarkaka gabarin haka ba a masa tilas ba a masa kuma karbi karkarsa saboda haka sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka in an ce ala ba sama ba ta'ala kuma ya hau sama kenan ko ya ɗaukaka Allah ya yi fi karfin komai amma shirku na gabarin abinda wato ke da mutane suke yin shirka duk abinda mutane suke shirka kansa Allah ya fi karfin wannan ba a tilastawa Allah ba da kuke sarki akan komai to mu je malam wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan faqtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Allah madaukakin sarki cewa ma kanan nasu hakika mutane ba su kasance ba illa ummatan wahidatan face ku al'umma kwara daya duk duniyar nan da al'umma ce kwara daya akan me akan shirka kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya tana cikin shirka kamar da ce kanan nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu nabiyina da mutane suna kan al'umma guda ɗaya akan shirka sai Allah ya ko annabawa su zo su shirye da su ko fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina sai Allah ya ko manzanni su musu bushara da aljanna su musu gargadi wato kenan da wuta saboda su dawo kan musulunci to nan ma Allah madaukaki sai ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida ai mutane da can ma ba su kasance face akan al'umma daya shine al'ummar kafirci gaba daya sai musulunci ya zo shi da musulunci ya zo kuma faktalafu sai suka saba sai waɗansu suka karbi musulunci wa'insu kuma suka tsaya wato kenan akan kafircin su dai haka yanzu an samu wato kenan ikhtilaf ko da haka yanzu a shaya daga allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilillah tun daga ran da musulunci ya zo shi to wanda suka karba suna gefen nan shi yasa aka samu ashabul yamin da kuma wato kenan ashabul shimal Allah ba da kukin tarke ce walaula kalimatun wallahi inda ba dan wata kalimar da sabak ta rigaye ta rigaya ba min rabika daga ubangijinka ba dan Allah ya riga ya yi wata kalma ba Allah ya furta wata kalma kalmar kuma ya faɗe ta tintini ta riga ta gabata inda ba dan wannan ba wallahi la qudiya bainahum da tun yanzu za a yi hukunci a tsakaninsu fi ma fihi yaktalifu cikin abin da suke wato kenan sabani a kansa ai da tun yanzu shikenan sai a ware kawai dan wutar da dan aljanna tun anan Allah madaukakin sarki ya yi ga ya yi alkawari wata kalma kalmar da Allah madaukakin sarki ta riga ta gabata a gare shi shine cewa ba zai ma mutane hukunci wannan tafi aljanna wannan ka tafi wuta ba sai a ranar lahira sai a ranar lahira to kaga wannan kalma ta riga ta gabata to haka shi yasa duk sabanin da ya faru tsakanin mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba to hukunci ba zai zo ba sai an je lahira inda Allah ya riga ya wannan kalma din in gane wannan amma wallahi in ba dan haka ba da tun yanzu za a yi hukuncin ka san dan adam yana da gaggawa lokacin dan adam yakan gaggawa a yi hukuncin kawai ko wata rana wani wani wani wani dan wani dan ajin mu wani wani ba sai aka yi aka nuna masa annabi isa wa dan Allah bane yayi fashe da kuka ya fata da ya ce wallahi Allah ta da ya kama yanzu ai ta da kiyama yanzu kawai har a ce wai Yesu ne ba dan Allah ba a ce wai Yesu mutum ne wannan zunubi ya na za a shiga da shi to dan adam ma yana da gaggawar wannan din to amma Allah madaukakin shi ya tsara abin sa don haka kalma ta riga ta abin haka duk kafircin da za su yi a duniya Allah madaukakin sarki zai hakuri har sai an je lahira a nan ne wato kenan zai hukunci malaman tafsiri suka ce a cikin wannan aya akwai abin da ake kira alqada wal qadar ko alqada wal qadar akwai wato kenan kaddara akwai kuma abin da Allah ba da sabanin abin da kadariya da jabariya suke gina a kansa ba su yadda da qada ba ba su yadda da qadar ba akwai abin da Allah madaukakin sarki ya riga hukunta shi fil azal hadisin da yake cewa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa ya'mal bi amali ahli nari fa yadkhulaha kaga kafin wani sai yace fa yasbiqu alaihi alkitabu sai littafi ya rinjaye kansa littafin da zai rinjaye kansa shine na alqada'u wal qadar Allah madaukakin sarki ya riga hukunta komai to haka yanzu yanda malamin ne ya sa kamarar nan take dauka bayan an gama dauka in an zo an saka to za ka ga abubuwa suna ta faruwa suna ta faruwa to na cikin kamarar ba sai su canja abin da yake faruwa a cikin kamarar ba haka ne wannan to kamar haka ne duniyan nan an riga an zo an saka ta ana playing ne kawai mu da muke cikin ta ba za mu canja kaddarar da ubangiji Allah madaukakin sarki ya riga ya sa tun farko akan mu ba duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aymalu ku yi aiki na gari fa kullum muyassar lima kulika lahu kowanne da ka gani Allah yana sauwake masa aikin da aka halice shi da shi idan an halice ka kaddarar ka da kaza dinka kai dan aljanna ne to sai kaga aikin aljanna baya maka wahala kwata kwata kuma ma saukin sa kake ji kuma ma an kana yin sadaki kake ji kuma ma farin ciki kake kuma ma zaka iya bada rayuwarka zaka iya bada dukiyarka duk akan wannan saboda me inna ma kulikta li ajali zalika an halice ka kaza da kadar dinka akan wannan ne amma wanda aka halice shi dan ɗaya gefen duk abin da kace masa zo yi na sallah ko na karatun alkurani ko na aikin addini wallahi kaman ka dora masa dutse akan sa Allah ba zai yi ba sai a tole zai taru yi in ta ritsa in ba ta ritsa ba kuma wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba kwata kwata sai dai me ɗaya gefen amma ta ɗaya gefen kan babu abin da yake ba shi wahala babu wani ma za a kama shi a dake shi ba gobe ma zai koma saboda can din dai shine mai sauki da haka Allah ce wa kuli malu fasayar Allah amalakum ku yi aiki Allah madaukakin sarki zai ga wato kenan aikin ku tunda akwai kalman da ta riga ta gabata cewa Allah ba zai hukunci ma mutane a gidan duniya da shiga aljanna ba ko shiga wuta ba sai an je lahira kenan akwai kalman da ta riga ta gabata akan mutane cewa wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne amma shi Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan mu ne ba mu sani ba wa yaquluna wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين Allah madaukakin sarki ce wa yaquluna sai ka ji kafirai suna cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam laula unzila alaihi ayatu min rabbi to ni shi muhammadin nan kan kullum yana damu da annabci shi ce Allah ya ce kaza Allah ce me yasa ba za a sauka masa aya daga ubangijinsa ba annabi isa dai mun ga ayansa mun ji labarinta annabi ibrahim mun ji tasa annabi waye mun ji tasa annabi waye mun ji tasa to shi zai zo haka hannu rabbana zangalin kulerinsa babu wata aya me yasa shi din in annabi na gaske ne ba za a kawo masa wata kenan aya daga ubangijinsa ba kar ku manta fa ayoyin da suka bayyana dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin haifuwansa da bayan haifuwansa wanda suke tabbatattu da kafin ya masa wahayi da bayan an masa wahayi ba za su kirgu ba to amma idan mutum baka masa ba to duk abin da kai ba za ka birge shi ba wai makiyinka ba shi yabonka ko ka kama damusa ka ba shi ka duba rikicin da ake da damusan nan ka je kai gumurzu da damusa ka kawo ka ba shi kyauta zai ce kuma ya mai da niwawa ne me zan yi da damusa wani wawar ma ko babu wala Allah ma zuwa ya sa mata baliyam ta shashi da ko ya kawo mu kaga ya kushe da yake rango to shi kin hakan nan ne wai duk ayoyin da suka bayyana nan sai a me yasa haka kawai mutum zai zangalin kularinsa babu wani aya da za a aiko shi daga ubangijinsa ai ya kamata a ce annabi kan ya zo da mu'jiza wadda za ta abin nan wa'yansu bangare ne fa suke faɗa a cikin wannan cikin kafirin Allah ya ce fa kullahum ka gaya musu innamal ghaibu lillahi haka ne ko lalle ilimin gaibi na Allah madaukakin sarki ne Allah shine ya san abin da yake gaibi ayar tana nan tafi in ita ma kuke so da karku karku karku ci da zuci fantaziru ku dai ku saurara ku jira ku ga abin da zai faru inni cewa ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam minal muntazirina ni ma ina cikin masu sauraro ma a kun tare da ku to da ka daina da ku mu zuba ido mu gani in Allah madaukakin sarki ya gada sai ya kawo ayar ba za ku tunzura Allah haka kawai kawo ayar ba bai ne kawo ba ni kuma ba zan iya kwato ta ba a gurin Allah madaukakin sarki ba a'a dare da kudu yan saurare ne saboda ka mu saurara mu ga abin da Allah madaukakin sarki zai yi kuma Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi da taka taka taka taka taka taka taka taka to mu je malam barce to alhamdulillah in ce lokaci ya zamu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ba mu ikon aiko abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki bayanin da ni kuskuren ka ba mu ikon aikata kuma ya fi mana gawa assalamu alaikum
take cewa malam ya halatta mace wanda take da al'ada ta zo ta masallaci don sauraron tafsir
me za ta iya zuwa ma za ta sa dan ware gefe ko yawa za su dan ware gefe to eh za su iya zuwa za su iya zuwa kamar yadda ya kamata ya halatta kuma za su iya zuwa sallar idi ba Eh, yawa saboda su shaidi alkhairin da yake tattare da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya musu su zo masallacin idi su dan koma gefe su saurari addu'o'in da ake a wannan gurin saboda albarkar abin nan don haka irin wannan ba za su iya zuwa su dan ware gefe su saurari abin da ake karantarwa da kuma addu'an da ake na alkhairi to. wani ya tambaya cewa jiya ka ba da addu'o'i a ƙarshen surat taubat Hmm.
to amma shi bai rike ba ko malam zai dan ƙara maimaita masa ne akwai addu'o'i da na subhanakallah
to a duba hisnin muslim akwai du'a'ul makrub ko ah la ilaha illallah al-azimul halim ko la ilaha لا illallah.
لا لا اله الا الله رب السماوات والسبع ورب الارض ورب العرش الكريم Ah, akwai ta cikin hisnul muslim Ah.
saboda ya je kokare ne ma sai ya dan kwafa mm, ta muje to Allah saka da kai Hmm.
to saboda yanayi na lokaci tambayoyin kuma suna da yawa sai dai da yawa akwai masu neman addu'o'i na'am akwai wanda ta kawo naira ɗari biyar ta ce tana so a saka ta a cikin addu'a saboda wani su matsalolinta to Allah ya amsa mana baki da ta rubuto ta kana ta kama cewa yarta ne duk lokacin da tana bukata yarta ne take bukatar aure duk lokacin da miji ya bayyana sai an shirya za a auren sai abin ya lalace take roƙon malam a saka ta cikin addu'a to Allah kawo mata mai alkhairi akwai mai fama bi asra'i waqtin da mahaifiyarsa da take fama da rashin lafiya to Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya sa su a cikin addu'a Allah ba ta lafiya wallahu ta'ala alam Allah ba ta lafiya
wannan sai a kuri sai gobe sai a karanta ta ko to Allah nuna mana gobe da